Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Fatuwat Production Kaduna ke gabatar maka da tarihin maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya gabatar. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Kaduna. ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
wasalatun wasalamun fi tasarihil awani wai wasalatun wato tajallin zatin Allah mafi girma ya tabbata bisa ɗaha wa salamu sannan gaisuwar Allah mafi aminci ta tabbata bisa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya tajalli wato bisa halara muhammadiyya kuma ya amintar da ita daga narkewa ko tsagewa ko konewa duk Allah ya amintar da ita shine wa salamu fi tasaribil awani a cikin dukkan jujjuyawar zamani a kowane juyawar zamani Allah ya wa annabi irin wannan salati yani tajalli din nan sannan kuma ya amintar da shi irin wannan aminci sai ya ce zawatu zati tatra na wada ma kafani wai daga halaran nasu halaran nasu to anan ne ake samun zawatu zati ma abota zatoti a halarar duk wani abu mai zati ma'anan nasu to kin ka jance nasu to duk abin da yake da jiki kafihi wanda ake iya tabawa aji to a nasu tiki wanda yake da jiki da ɗiri wanda ba a iya shafar shi aji a cikin halaran malakuti to shine ma'ana min zawatin zati daga wato ma'abota zatoti wato halitta kenan tun daga halaran mu mutane tasara sai ta gudana sai ta tafiya na wada zuwa ga halarar tsarkin Allah annabi Muhammadu ma kafani matukar annabi ya kiyashe ni sharrin makiyana sun ma'alin sannan alayensa wato halarawu walita wasu hadin هكذا دي أيضا حضرة الولاية والآل بالسلاح هنا حضرة الولاية سورك ثم آل سنن آل يمن ذا الله وسعاد دفابنسا سارموا وصل الجواني وأن دسكدات سكا ينكي سكا سنكي إجا السادوا دي أما تتكي تو زامت يا نن Allah ya arzuta mu da babban bako mai annabi ya zo ya kamata a nan wurin yadda shehu ya faɗi irin wannan halaye da ya shiga da irin wannan kunci da aka shiga da irin wannan abubuwa da suka gudana ya kamata mu ji wani irin kirari ne annabi zai wa shehu a nan bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa fatih lima ughliq wal katib min rusaq nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi bi qadarihi al azim dan uwa dan uwanku ne a cikin soyayyar fiyayen halitta sayyidina maulana habibi muhammadu rasulullahi dan uwanku ne a cikin dariqa ta abul abbas shehu na tijani dan uwanku ne a cikin faira ta shehu ibrahim kamar yadda shehu mansur ya ci umarce ni yace mai ya kamata in ce akan wannan babban gwarzo uban mazaje fitilar ta haska duniya wanda izo in nuna duniya bata iya san annabi muhammadu ba ina nufin maulan bashahu ibrahim iyas akan wannan fama da gwagwarmaya da gurzu da i shi ne ce to abin da zan ce da dole ne doki zan hau kawai in saki linzami in bazama in yi sassarfa in turjiya in kai goro da mari ba zan birki ko ina ba sai na cike a gurin maulan namu shehu ibrahim iyasi wanda ake cewa wa ce ne turnuku mayakin gaske ta tsawon gaskiya mai fasar rundunar zalunci rutun kan dutse wanda bai fito ba sai a shirye fura ce ta dutse kin fi karfin akura sai dai alasa sukari ne ba kai farin banza ba in ya tsike na likitan gyaran zuciya gaba je barhama sabon kabari kowa ya dinka sati na Allah dan kauna ha uban su naziru gausu samdani babul ma'arifa ya hujjatul arifina dan baiwa kadimul mustafa na kaula hamra bina wasilatuna ila Allah katimatul muhaqqiqina fasihul lisan kanzul awliya'i sahibul waqti takubun sarawiyan arna ai zuma kake in ka mutum bai jira ɗinka ba wallahi bai ɗanɗana ka ba ai rana kake fitila ta Allah na ƙauye da birni ma haska mar kake haske maganin duhu ya taskara sanin Allah gurratul ummatul muhammadiyya abu ishaqa inyasi abu lalla ashi ibrahim kogin faira fango madakata wajen yaban annabi muhammadu sarkin waliyai dan alhaji abdullahi inyasi Allah mafutuhu alaihi illa mahadi kai yaro gudu gajiwa na in kuma ka kita tattaka ka shehu kenan in gudu ta maza gudu hadari ta gaban ka inda kake so hadari ka kai fir rana barhamu sindadu farin wata sha kallo udotul anani da kaula hadamuna uwar albarka shamsul huda ka ce kashful ilbasi albabul maftuhi sadd alhasan sisa nur zamani sa'adatul anabi abdullahi bin haji abdullahi abu muhammadu sayyidul abdali sayyidul autadi imam da'iratul fana'i sahibul waqti sahibul farati sahibul ilmi sahibul sharafi kaji uban mara uba kai mai uban ma da uban uban ta ne wa ka ja maka mai kwarjini aliyu tisa kai dan uwa marhaba shugaba ne ajin gida ne wacce hujja kake nema sai mun baka akan marhaba kai ka ga hina ko ina kai ka fita ka lafiya kai mutum ko daga sama isa ko da fukafukansa isa ki shehu ka soke shi ko zai aman wuta ya ta marhaba ta kashi ko da kasa isa so ki shehu da dashi ko ba inda ya fito marhaba kenan kun gurmin daji maganin ne kishi ba sana suna da tamfari Allah ya sako ruwa ba sana ga ya musu Allah ya fi su durkusa gaban marhama ai da ma saniya sai da shafa ki fakarta in ya shi kenan dan busha ne ai ka fi karfin dundu busha ne ke fi karfin waso ka kalli marhama ka ce ban gane waye ba o jahilci ya fa hauka ko da yake rahin sani ne yasa baka ta ka sarki marhama kenan marhama kenan hali rubutun dutse baya shafuwa sandin sarki ko sa aiki tuwon tulu kafi karfin kwashewa da mara mai madarar faira ana ganin ka a so muhammadu rasulullahi ai Allah ne ya gyara rini ku ce ce ya tabar fushi barhama kenan waye ka ce fitimi ubancin janawa ya gausun lahin a'azam wali mai nadin huni masa kokowar kama cikin ka da gaskiya gagar su kan makiya shehu ita kan jikin ka fulo ma sun su gwadar harka tsugunanka zaman da ba a koyo dan mutan kaulaha mai neman kana taka kamar ja da kai na shakkar ka shehu kake barayan dan tsako ne da fuka fukin lahaula mai da muzurura ne ka ja a ja ba a ga da kyau ba sarkin busurka damar ka ba ta da ƙarshe sun ce kana lahira gashi kana kada maza barhama ya kutu kun ƙauna farautar ka ba ta ƙanana ba sarar ka ba gaba da gaba maharanar ka sai daga nesa shehu dole su ganka su barka su barka a ganka a ganka a jika a jika a soka a soka a bika a bika Allah ya nufa maki haka ishe faɗa in ta kamar su samu ko a hanya muka kwana dan halal ka fasa dan ba su shege muke ba salamun ka shigo salamun ka zauna da akwai ka da ba ka duka baratabar ka sawa'un ma shashagi uban tafiyar yan maza ba kwan badar da uhudu da dan mutan tabukawa fajiran gari wadana ma kai maza na shayi karo da kai ga wasu sun ki Allah ya so sun so Allah ya ki ko ai gagar misali wadana gagar koyo in yes dubu jiran mutum daya kamar ke makiya hau sai sunan Allah rahama da sun ki da sun so a hab mai rabo ya kama kai dole fa aiwa giwa har gowa saboda naman ta ya isa kuma dole a barkare ya bijimi dan ba za a ci naman sa ba in ka ga bai cin naman kare sai kafiri dole a yi giwa har gowa saboda naman ta zai isa wanda shi a cikin auliyawo isa ma sawun giwa da take na raƙumi sai ne sa kasa jelar raƙumi yunwa mai sa mahaukaci ya kagumi dan sala da sabata da su doki shehun da ba a yi masa tarko kasuwar gudu ba a yi mata sako ruwan zuba ne ba a shafa da koko dangar ko tsawa ka ce muhammadu rasulillahi ya shi marhama mai gidan sufaye karnar inda ake gaba da shi gaba kudu bi umar masana wanda ya tsere wa sa'a ya yi auda kuncin kau da uban mazaje dausi mai inda da sarauta a fadar manzon Allah da an ganka an ga namiji direban zakiran duniya wanda du zakirai fasinjan ka ne ta mu jabar har kaulahi wa ka da maka wa ka haye maka ka ce gausi ne kambin ɗari ƙarshe Ahmadu Tijjani kai kuna ina wannan ce ku zo ga babanku shehu kenan dan Abdullahi Iyasi kuma kuna ina arfan ku rike shi ne gausi kai ka kama shehu kai ba a rike ka abi ka in ka fi shehu to banza ma ta bi daraja sai ku shi da dillali na kaunar Annabi Muhammadu kuma ko da gari garin ka ne domin dukar ka sai ka samu wakilin shehu da kajin raka ka tasiyar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam ce wani abu akan wanda cewa ta fi gaban a ce wane ne shi maulan mushawu ibrahim la iya
alhamdulillah kamar da yadda aka faɗi cewa cikin shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da talatin 1930 kenan a wannan lokaci kiyayya ta makiya na shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu suka yi tsanani suka yi ta karuwa suka yi ta ƙara shirya makirci da dabaru iri-iri waɗanda suke dangi ɗaya da kuma waɗanda suke ba dangi ɗaya ba wato waɗanda suka san shi waɗanda suke dangin shi na jini irin su sai bi muhammad khalifa da sauransu da kuma waɗanda yake ba jininsu ba ne suka dinga cuta suka dinga aikata makirci iri-iri amma shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu saboda tsananin ƙaunar da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba damuwa da su ba bai taba kula da su ba saboda dalili Allah tabaraka wa ta'ala bari kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni shi shi soyayyarsa da Allah ta tunkuda shi zuwa ga manzo Allah hatta cutar da ake masa ma bai sani ba bai damu da ita ba damuwarsa da Annabi ta mantar da shi wato halin da yake ciki har sai da shi ya zama radiyallahu ta'ala da'iman ya zauna yana yawan maimaita wannan baitukan nan da muka karanta da su yana yawan faɗi سوف أفنى وغراني في المفدى ذو بقائي سوقاني وهياني بهجتي وهو بهائي سئل الهب أسير كتمه عند الملائي خلة من ذي ملام فتر منها بالجفاء ذل آل الهب أهلا من وثال وعلائي زعن القلب جهارا وخير الأنبياء قدوتي ثم رواهي في هديدي وصفائي shugulati dula hayati fi wato fi sabahi wa masai shi Ibrahim in ya zauna mai hukun shagalce ce kaga wani abin da yimu kaga wani ya zage ni kaga wani ya cuce ni a'a shi Ibrahim da ya zauna kai abin da yake wadi kenan saufa abna wa garami fil mufadda zuba kai da sannu zan yi fana'i da sannu zan kare a cikin begena wato a cikin abun fansa wanda aka fanshe shi da raƙuma ɗari wanda aka fanshi mahaifinsa da raƙuma ɗari aka haifi kakan shi sayyidina Isma'il da ragon aljanna wanda shine ma'abocin bakayi wanda ya wanzu da Allah kenan to shi zai ta karanto irin waɗannan baituka shehu radiyallahu ta'ala anhu farkon lamarinsa a cikin kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san shi a duniya sai Allah kawai to haka nan hakikaninsa da subarsa wato sufanta masa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake kamar ya fara na haske radiyallahu ta'ala anhu shehu radiyallahu ta'ala anhu kaunarsa da annabi da bayyanarsa cikin hakika muhammadiyya da asirin da ya dauka na Allah tabaraka ta'ala da khalifancin sa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce a kunna wuta ne a saman katan dutse a cikin daji mai tsananin duhu kaga ko daga ina za a hango to amma iko Allah su Allah bai ganar da su haka Allah yake aikata abin da ya ga dama to har dai sai da ya kai ana faɗin maganganu iri-iri kamar da yadda muka zana ashiwa yana faɗi yana ta inna ni qabla al-faraya hubbuhu shugulul janani ai mun fassara cewa shi yana faɗi cewa tun kafin talikai san manzo Allah shine shagalin zuciyata tun kamun Allah halici talikai kaunar annabi ita ce shagalin zuciyata to saboda haka tun da ko yanzu an halici talikan duk cutar da za su yi min zuciyar ta riga ta shagaltu da annabi ba zan taɓa sanin me suke ba dan shi yana faɗi yana cewa shi jibillar sama ainihin yumbun halittar sama da kauna annabi aka kwaba ta saboda kaga shi ba zai taɓa manta da shi ba abin da zai shagaltar da shi shi to haka shehu radiyallahu ta'ala ya kasance bidayarsa cikin kaunar shugaban samuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a hashehu radiyallahu ta'ala yana subanta shi cikin irin kaunar da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa fawa akali wa sharabi wa hawa dini wa jinani wa hawa unsi wa hawa kanzi wa amini wa wa hawa unsi wa hawa kanzi wa amini wa amani wa rafiqi wa dariqi wa jawadi wa sinani وربوئي وقصوري وهو خيرات الإحسان وهو بيئي وشرائي وهو حرسي وجناني الشيخ رضي الله تعالى عنه yana faɗin wannan farkon abubuwan nan na izaya da abubuwan nan da suka faru akan hanyar tafiyar sa ta hijira har inda shehu radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi fana'in sa cikin haƙiƙa muhammadiyya yake cewa laysa li ghayrul muqaffa wa li zata majanani la tara zikra siwahu fi fuadi aw lisani in ara zikra siwahu gaira lawin wa majani in ji shewar radiyallahu ta'ala anhu kamar dai duk yadda muka fassara ba to shewar radiyallahu ta'ala anhu baya yaban wani a wannan lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kamun wannan lokaci yana yaban mahaifin shi yana yaban shehu Kairaju yana yaban dukkan khalifofin shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu yana yabo har matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu yana yabo duk abin da ya shafi annabi shehu zai waki shi to amma daga lokacin da aka yi shehu irin wannan cuta shehu ya ce na watsar da duk yaban kowa in ba Allah ba duk kowaye shi na watsar da yaban san ba annabi to daga nan sho ya fara wannan dawawi na sitti ko a ciki in ka duba ai sunan sho tijani ɗaya ne sai in sho ya kawo kaman misalai to sai dan tabo sunan wani amma in ba annabi ba sho bai ban kowa haka sho ya dinga da yana faɗi ma wamtidahul wamtidahi liswahu kaihu jinnin la arani yaban wani annabi shafan aljani ne kaga mutum yana yabon wani ba annabi to ko bai sani ba aljanu sun taba shi ya kamata a mai ruqiya sai wace to ni ko dai hujinnin la arani ni ko ba sa bujiro min bayan da zai aljanni tinkari inda nake saboda ka shi yasa ni ba ba na yabon wani annabi sallallahu alaihi wasallam to shehu ya dawoma a cikin irin wannan fana'i cikin zatin Allah da sunayen Allah har inda yake cewa lil tasari bil mufaddawa wa aini wa iyani har inda shi yake badi wa wa ainul ismi wal harfi li tahqiqil ma'ani to daga wannan lokaci shi radiyallahu ta'ala anhu duk wannan abubuwa da ya faru a wannan lokaci shi yana gidan mahaifinsa har dai inda aka aikata masa wannan abubuwa wanda muka faɗi inda rike faɗi zullu nafsi wa wa wa hawani mafkari raudul janani ma baqali min baqai min garani wa hanani to a shehu ya ci gaba abubuwansa wato haka lamarin shehu radiyallahu ta'ala anhu ya tafi har inda karshen baiti shehu yake nuna cewa babu wani ɗaya da ya saura daga cikin jama'ar da ya saba da su kamun bayyana faila wanda suke cikin wanda za a faɗi a tashi tare cikin tsanani da cikin yalwa zuciya da zance dukkan abubuwa na zahiri da na baki garami waramani rubba sinin kuntu arju wasu lahu sun majafani da yawa ina da dan uwa na jini yan uwana wanda yake muna tare wani ma kani na ne wani kuma abokin zumunci na ne ina zaton da naje na gaya masa kaga failan nan da shautu jani ya magana ni ne mai ita zai sauri yadda ya bi ni kawai sai in ji hau zagi sai ga an hada ni da yara kuma an hau jifa shikenan an bata kenan to shine daga nan shi wuce to daga nan laysa lil yawma khalilun ghayru man minka atani daga yau ya rasulullahi ba ni da kowa duk wanda zai zo sai dai wanda kai ka turo shi kawai shi yasa duk wanda ya gani a faila kamar yadda muka wadi a baya to ba dabara shi bace manzo Allah ne turo shi Ibrahim bai da masu sai wadanda annabi ya kawo saboda in ka ganka a gaban shi Ibrahim annabi ne ya kawo ka wanda baka gan shi ba ba a kawo shi bane me yana kana zage shi ai in an kawo shi sai ki zuwa ba dole ya zo kai kuma da aka kawo ka ai ba waka kai ko rawa kai ba saboda ka dabara ce hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ba dabara ka bace sau da haka shine shi yake faɗi ke cewa na fa'an niyar ashirar ɗaha wa saƙali rijalar tuƙawar rushid wal ilmi wal fauzi a gani na fal ashirar ɗaha sarkin Allah ya kore mutanen banza ga barina wa saƙali rijalar tuƙa ya koro mini mutanen mutane mutanen kirki masu tsoron Allah wa rushdi shiryayyu wal ilmi wal fauzi ko malamai rabautattu ba jahilai ba ba a tararru ba a gani to saboda kan mutum ga wannan zai gane yana cikin masu arzikin da annabi ya koro to haka lamari aka yi ta bugawa har aka kai kusan an a wani kauli an ce ranar idi ne a ranar sallah da safe mutane da sauran yan uwa an fito domin sallar idi a zawiyar shi abdullahi radiyallahu ta'ala shi abdullahi mahaifin shi ibrahim an zazzauna ana ta zikiri ana hailala ana sauraron fitowar sayyidi Muhammad al-Khalifa a babban wan su Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda shine khalifa na farko na baban Shehu dan shi Sheikh Ibrahim ba khalifan baban su bane duk rikitar rikicen da ake shi Muhammad al-Khalifa ya dauka Sheikh Ibrahim yana son khalifancin gidansu ne Sheikh Ibrahim kuma ya wade yace ni ba khalifan baban mu ba ni khalifan Shehu Tijani ne so da shi Muhammad al-Khalifa shine halifan Sheikh Abdullahi to mutane an zauna ana sauraron fitowarsa sai ga shi Ibrahim ya fuskanto mutane tare da masoyansa cikin Allah dan Allah zuwa ga Allah a cikin kyawu da jamala da kamala domin ya sallah tare da Muhammad al-Khalifa da sauran mutane karamar sallah a sai makiyan Allah makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai wanda suke hada wanda suka hada wannan husuma sai suka hau zage zage ana nuna shi Ibrahim ana nuna mu da gasunan gasunan ai su ne masu kaza ai kaza ai menene ana ta maganganu ana nuna shi Ibrahim ana nuna mutanansa saboda kiyayyar Allah da kiyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke hada rikicin a ana nan sai aka fara jifan mutanen shi Ibrahim aka fara jifan su da dutse a'a kamar wasa sai aka fara karyo itace abu dai har ya kai ga masallaci baki ɗaya ya rikice duka ake duka ake har ta kai shi Ibrahim ya tsaya kai ka ce zaki a tsakiyar su in ya ga za a illata wani yana karewa da kansa shi Ibrahim bai daki kowa ba kuma yana gaya wa su almajiran nashi yana cewa kar ku yi doki kowa kar ku zagi kowa yanda kuke zikiri ku ci gaba dama yau ranar zikiri ne abin da shi yake wadi ke yanda kuke zikirin nan kar ku daina ku yi ta zikiri ku yi ta zikiri ku yi ta ambatan Allah kar ku taba kowa kar ku sai dai in kun ga abin zai illata ku kare kanku amma kar ku daki kowa kar kuma ku zagi kowa ku ci gaba da ambatan Allah shi Ibrahim ya tsaya tsakiya kai ka ce zaki ne dama zaki ne na ma'ana din to saboda haka haka shehu radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana takurtar da mabiyansa da masoyansa yana cewa kar ku taba kowa yana fadi yana cewa la tanjimuna min ahadin fa inna Allah ma'akum la tanjimuna min ahadin fa inna Allah ma'akum inna Allah ma'as sabirin inna Allah ma'as sabirin abinda shehu ke fadi ke su ko makiyan faila makiyan Allah makiyan manzan Allah maimakon wannan abu ya sa su su yi la'asar zuciyarsu ta yi ladabi ina sai ƙara zafi sai duka ake sai tun kuɗewa ake sai sharri iri iri sai zagi iri iri shi ibrahim radiyallahu ta'ala bai da ki kowa ba bai keta jikin kowa ba amma shi babu abin da ba yi masa sai dai ba zai faɗi ba kawai amma abubuwan har ta kai kamar yadda muka faɗi an fasa ma wani ido kamar yadda aka fasa sahabin annabi ido dan wato lamarin shi ibrahim yana tafiya kamar yadda dai za mu zo gaba wannan tarihi bai da daɗi sam sam sam sam shine har zaka ji da kansa yana faɗi yana cewa mazzaqu jildi jaharan akhrajuni min makani duna zambin gaira anni hubbuda fi janani wa ara law mazzaquni bi mawadil hundwani wa arani lastu ulfata iban marral awani lam yanalu ma aradu kan madaza wa kafani alluni jirati min zikri man yatul masani to haka lamarin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kasance duk abin da kaji an ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to an yi wa shehu saboda gado ne shehu ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallam to shi Ibrahim ya ta hakuri akan wannan abuwa da makiyansa suka yi masa masu husuma da shi wanda yake danginsa ne yan uwansa ne da yawan su yayyansa ne shehu radiyallahu ta'ala ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana ta shiryar da bayi zuwa ga alkhairi mai yawa da falala babba har sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya dinga turo masa mazaje wanda yake la tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillah su ne irin su maulan mu shehu sirrin bai radiyallahu ta'ala anu irin su maulan mu sayyidi umar ture radiyallahu ta'ala anhu irin su maulana sayyidi usman jayir radiyallahu ta'ala anhu irin su maulana sayyidi ali sisa radiyallahu ta'ala anhu irin sayyidi ma'abdu kamar yadda na faɗi na ce shehu ya gaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faru da annabi ya faru da shehu hatta tafiya shehu barin garin su zuwa shiga zuwa hijira zuwa madina shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda muka faɗi can baya shehu ya yi hijira ya tafi madina ya yi intikali daga kaulak zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara inda shi ibrahim radiyallahu ta'ala ya tafi ya gina zawiyar ranar litinin a sha hudu ga watan zulkada ya kare ginin kankanin lokaci da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi wanda al'ada ba ta taba zuwa ga ai irin wannan aiki cikin kankanin lokaci ba amma a wannan lokaci shi ibrahim ya kare aikinsa saboda shi Ibrahim na Allah ne sai Allah ya zama nashi to hawo shehu radiyallahu ta'ala anhu an faɗi aka ce tsakanin madinarsa wato wannan madinar da shehu ya gina daga ainihin tsakiyar kaulak zuwa madina tafiyar mil uku ne kuma an faɗi an tabbatar cewa daga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa garu saurin kogon sauru inda suka shiga da sayyidina Abubakar shi ma tafiyar mil uku ne yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi a kafa haka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya tafi a kafa kuma yanda wato madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance bangaren wato arewa gabas maso arewa daga gidan mahaifinsa daga gidansu zuwa daga gidan mahaifinsa zuwa hijirarsa inda ya hijira sallallahu alaihi wasallam dan daukar kalmar Allah tabaraka ta'ala da taimakon addini to haka ma mahallin da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya hijira zuwa wannan Madina ita ma gabas ne maso arewa daga gidan mahaifinsu zuwa bagiran hijirarsa radiyallahu ta'ala anhu to haka lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance haka kuma lamarin shi Ibrahim ya kasance koda misali a ce ai to ai shi kogon sauro ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tafi kogon sauro ai ya kasance bangaren kudu ne daga Makka to ai wato niyya tana iya canza al'amari suna cewa himmatun raddatul gabati ila rahmana tatta ila zunun himmatun raddat wato himmatun menene kiranin da ake shi tijani lahu himamul lamun tahali kibari wa himmatun sukura ajallu min ad-dahr an gani ko yana da himmomi madaukaka himmarsa karama wato ta fi zamani girma to himma shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu tana narka kowane irin abu mai mai karfi tana iya narka duwatsu tana iya narka karfuna kai saboda karfin himma shehu tijani tana iya mai da hallakakke ga Allah ta mai da dan fashi ya zama wali babba maftuhun alaihi zunun zunun yana fashi sabon shehu tijani suka zo suka gaya masa cewa mukaddamin su yayi wafati shehu tijani sai na kaddama muku zubnun kuma dan fashi ne tsoron sa ake ji haka aka tafi aka gaya masa ana gaya masa shehu tijani ya turo take fadi ya suma hali ya kama shi aka taho da shi ya zo aka dakana mai kalmar shahada sannan ya karbi dariƙa sannan shehu tijani ya kaddamar da shi sannan kuma ya zo ya zama wali to sai da wannan himmar wacce shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya gada yana iya mai da kudu arewa kuma yana iya mai da yamma gabas yana iya mai da gabas yamma radiyallahu ta'ala anhu saboda ka ba magana cewa nan kudu ne nan arewa ne ko menene ko wane ne to haka kuma yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban nan hudu sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar Umar al-Faruq sayyidina Usman bin sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu to haka Allah ya ba shi Ibrahim Sheikh Abubakar Surumbai, Saidi Umar Ture, Saidi Usman Jai, Saidi Ali Sisi. Yanda Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Fatimatu Zahra babbar yarsa. Haka Allah tabaraka ta'ala ya ba shi Ibrahim babbar yarsa sai da Fatimatu Zahra. Yanda Allah tabaraka ta'ala ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kofar ilimin sa Sayyidina Ali karamallahu jahu haka Allah ya maida ya ba shi Ibrahim kofar ilimin sa Sayyidina Ali Sisi. Har yake faɗi Aliyu Khadimi خازن السر كاتبي بتزيين مدهي كر على كل فايك أغني تو يند الله تبارك وتعالى يبا منزل الله صلى الله عليه وسلم ينديو تو حكا الله تبارك وتعالى يباوا كرشي إبراهيم إنن رضي الله تعالى عنها يبا تسيدي حسن سيسي يبا تسيدي شو شو تجاني سيسي wanda shi ake so Husainin Imam Hassan radiyallahu ta'ala yanda ka sani dai su ma yan biyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokaci da ya kafe su ba to haka su waɗannan yan biyan ba lokaci da ya kafe su ba to saboda haka haka nan lamarin shi Ibrahim ya kasance sawa'an da sawa'i yanda saboda wannan kaunar da yake wa annabi ne da kuma tsananin biyayya da yake wa annabi har a aikata ma bayan azance abubuwan da yake faɗi to kuma a aikata ma bayan biyayyarsa a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to haka kuma dawainiyarsa na yau da kullum na sha'anin gida to haka lamarin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ya dinga tafiya har ya kai inda ya kai bari mu ji wani abu daga cikin yabansa
daga ibrahim bambarin ka a farko na yi kiran ilawo wanda bai da uwa da uba da kaka Allah kai tsira ga dan amina awwala akira annabinka akai tsiran ka ga alihi waɗanda ba su da dauda tsarkaka ka a sa sahabin mujahide waɗanda ke daga tuta ba ta sauka na gode wa ubangiji ilawi baiwa ba iyaka a shi ya halitta sarakunanmu duka masu sarauta ya talaka a yi fakara da masu tara dukiya su aji su fitar da zaka a yi ulama su samu sanharan maganin halal da karahiyar ka a ga ashiya su gyara zuciya su samu musanka muna kiranka yayi ibadan layi zaki rai jikin da ya ba mu muke wazaka a shi zikirin Allah shi gulubi ke na tsuwa rahama ta sauka akwai wasu yanzu le zalin wuce rai da man zikiri suke rashin hauka in zikiri haukar sana da jini in ya haye mana karye sauka sai idan maje zubai za ki rai kuna wurin ku taho ku taya na hauka Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah la ilaha illallah la la Allah Allah Allah Allah sai kan mu wuce gaba zani gaida cewa abadi ji kan annabinka ya silida ne na auli ya wuce wa amadu zan buga tamburanka a gagara gasar uban kadiri cewa amadu ba kudi bi irinka wani yancan gaban harnada da zamanin mu na yanzu ina irinka ce sai musayin fa ka rufe su gun wuyansu ka dora kafafuwanka ko wani yayi kazar kazar kazar ya tashi a dole yana kasanka ga ruwan daɗi mai wanke da wuda mu shaka mu koshin mu saga salaka ce ruwan daɗi mai wanke da wuda mu shaka mu koshin mu saga salaka shegwai nan mai na fari sabi kuna sun mana aiki ba iyaka sun mana roma sun yi sasade cikin bazara muka samu kaka sun rike inyas kaulaki shehu sun ga izaya ba iyaka a zo haye su ana gani kamar su dinda kaliko ko badunka fa inna ma al-usra yusra yanzu idza ta iyaka duk magiyin bar amma kaulayi a yanzu a mai da gidansa toka sai duk magiyin bar amma kaulayi a yanzu a mai da gidansa toka ka cici ka cici ka cici yan uwa ko tare ko gane mai na taka ni ta tambayira ce fiye dan salisu ne in ya na taka ani zakara nike shewo shi ya sa ni tara shawo ban gudunka sai ni zakara nike shewo shi ya sa ni tara shawo ban gudunka ka zo ka taba ni wuta ne idan ka ne maka je sama in rike ka kai ko da za ta ware ta warware na kaula ni dai ban barin ka a koda za a daka a nan za a sani ga turmi na riƙe ka ka zama matsi kaulaci shehu babu gidan da a yanzu ba ka ne ka gidan kowa ga kaulaci babu gidan da a yanzu ba ka ka idan rana ta fito mutum ya zo tare ta da hannu yayin hauka ga waindan garfe wanda ni ya sa kai na ya ga lankwasa ka rukun baban motsi na lahira da barza ku ce sai na fajin ka sun ce ma labai ka kaulafi tuntuni yau sha muke jiran ka ko matsayin almajirin ka shehu ya isa fadawar ta barka a gagara ga tsawo ban aliyu fi ta shehu na kuta yana kasanka ta shewa abu wakari na so ta maganin kashe tuta ya rike ka ta shehu shi aibu cikin ya mai da shi ya mamaye komai na kasanka a mai gorar faida na je ga mai tsare mana daga ya riƙe ka. Shehu Balaraba ɗan gusuwa ce yana biya sau da ƙafafuwanka. Da Shehu Balaraba ɗan gusuwa ce yana biya sau da ƙafafuwanka. Kamar ta ga mai nasara da rabana ya bashi dabara ya riƙe ka. shehu yahuza ma ba zazzagi na zari ya yi biza a gunka amma da murta ya ɗan sha'iwi na uban su na jibi yana kasanka amma da murta na ɗan sha'iwi na uban su na jibi yana kasanka Sare dalil bai dafi shehu ɗayiri mutum mashahuri ya riƙe ka. Shage barayin bambarinka. Shage barayin bambarinka. Shekun abubakari a ciku mai hana mutu raku yana kasanka. Shekun abubakari a ciku mai hana mutu raku yana kasanka. Ga Amadu Tijjaninmu na mu shewu dan Usmani yana kasanka. ka amadu tijanin mu na mu shehu dan usmani yana kasanka shehu abul fatai abul futu ya amadu yalwa yana kasanka shehu abul fatai abul futu ya amadu yalwa yana kasanka kubudu mutum goga kamar fi shehu sani kafanga yana kasanka ku dubi mutum goga kamar su shehu sani kafan ga yana kasanka a shaggi buri mai irin ta gasa duk da ya sama mun ji yana kasanka a shaggi buri mai irin ta gasa duk da ya sama mun ji yana kasanka Shek Mansur baban su ma'amu da shi ma ya kare a sanka. a can mansur baban su mahamu da shi ma ya kare a sanka tabe barayin bambarinka tabe barayin bambarinka
haka lamarin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya kasance a shi kamar yadda muka wadi a baya ya ba ƴan uwansa haƙƙinsu amma su sun kasa ba shi na shaki ya ba su hakkin su sun ƙi karɓa kuma su sun ƙi ba shi nashi sannan sun kuntata matuƙar kuntatawa wannan hali ya sa shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya tattara almajiransa da duk abubuwansa har da mahaifiyarsa aka kama hanya harshen waɗannan makiya a wannan lokaci harshen su na hali yana faɗi yana cewa Allahumma in kana haza huwa haqqan min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i ya wuce na ji azabin alimi maimakon a nemi fahimta amma abin da suke wa dike Allahumma in kana haza wa la haqqan min indika fa amdir alaina hijaratan min sama harshen hali dan harshe kala biyu ne akwai harshen baki akwai harshen hali to haka to haka yake saboda ka harshe na hali na su waɗannan makiyan da ƴan uwan shi saboda su suna gani ai kanin su ne su kuma sauran mutanen gari suna gani ai kawai za a ce ai kanin su wani dan gidan su wani eh makokin mu ne ai ai ai kanin su wani shine ke cewa shine sahibul faidati to saboda haka shi yasa suke faɗin wannan da harshe na hali su ne makon su sallama to sai su ringa tunanin ma in dai wannan gaskiya ne daga Allah to ai mana ruwan duwatsu jahannama ko kuma a zo mana da azaba mai raɗaɗi kamar dai yadda aka yawa annabi din to haka lamarin fitowar shehu radiyallahu ta'ala anhu daga gida da shi da masoyansa da mazajensa shehu ya fito daga gidansu tare da mahaifiyarsa salihan nan managarciyar nan baiwar Allah waliya maftuhiya tashi ba baiwar Allah ya babban waliyin nan sai da Ibrahim al-Khalil to to haka aka yi shehu radiyallahu ta'ala anhu ya to yana ta taje akan kasar Allah tabaraka wa ta'ala da kafafuwansa masu girma yana ambatan Allah ana amsawa su ma mabiyansa suna ambatan Allah shi yana badawa ana amsawa shehu ba wani bakin ciki ko daya zuciyar shi bai ma tunanin ba wani wai ana tafiya ma ana mana ana cewa to kun ga abin da suka yi mana ai an yi kaza a'a zikiri kawai har suka rabu da su zikiri dai ake ana ta ambatan Allah shi yana yi ana amsa tana fara na idi ba ranar juma'a da muke faɗi mun kuskure ranar idi wancan na juma'a daban rikicin da ya faru wannan ba na korarsa bai na rikici ne wanda a wurin ma an yi doke-doke wannan ko na ranar idi shine nan kowa ya yi ado an fito amma aka yi musu irin wannan wulakanci to shehu ya taho da shehu ya tawar jalla ta'ala anhu yana tafi yana zikiri mabiyansa suna amsawa sun fuskanto wato madina har sai da shehu radiyallahu ta'ala anhu suka kawo wani wuri da ake kiran shi jalat ana kiran wurin yanzu darat a nan shi ibrahim da aka zo wannan wuri lokacin wurin daji ne shehu radiyallahu ta'ala anhu ya tsaya a wurin ba komai a wurin ba rijiya ba komai ba wani abinci ba komai shehu radiyallahu ta'ala aka tsaya a wurin aka yi sallar idi a wurin a cikin wannan bakin ciki ba amma shehu sam hankali ba kwance saboda Allah kawai aka fuskanta maimakon a zauna a tattauna a tuna irin wannan bakin ciki da abubuwa amma ina shehu radiyallahu ta'ala da aka zauna da aka zauri sai shehu ce to maza yanzu a gabatar da sallar idi a gabatar da sallar idi to saboda wannan albarka wannan sallar idi da aka yi shehu salawa ke gaya muke cewa yanzu wurin raguna ake sai da shanu eh wurin kwarai da gaske yanzu abubuwan da ake kenan wurin saboda albarkar shehu da ya zauna wannan sallar idi da aka yi to hakika shehu ran ya tsaya a wannan wuri wanda muka faɗi yanzu wanda ake kira daral din nan to tsakanin yan uwa da almajirai da sauran mabiya shawar radiyallahu ta'ala yana ta musu albishir maimakon yana ba su tsoro da abubuwan da ya faru sai albishir shehu ke musu yana ce musu wannan faida shehu tijani ya tabbatar min da ita wannan faida manzo Allah ya tabbatar min da ita a bisa cewa wannan faida wallahi sai ta ma mai duniya duk inda tijaniya take wannan faida da kuka gan mu au kamar aulakanci a yanzu wallahi sai ta kai duk inda tijaniya take sai wannan faida ta kai har mutane suna mamaki a haka a haka yanzu yanzu a haka yadda muke dinnan gashi a garin mu ma bamu tsira ba balle a wani wuri to yana ga musu yana cewa wallahi jinsi jinsi na jama'a iri daban-daban sai sun zo sun karbi wannan faila kamar yadda nake faɗi ɗazu nake cewa duk abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya manzo Allah Allah tabaraka ta'ala ya bashi Ibrahim gado kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya tada manzon Allah kasar Larabawa kasar da ba dauke ta bakin komai ba kamun bayyana annabi kama annabi ya bayyana ba bakin komai kuke ba har yanzu tura ba su in ba dan bayyana a cikin su wallahi tura ba su dauki larabawa wata tsiya ba mutane ne wanda ba a damu da su ba a san su abin da ya sa din rikicin Rum da Farisa a lokacin an su ne manya a duniya to abin da ya sa ba su kama kasar kasar larabawa ba saboda kasa ce mai zafi kasa ce wacce ba a dauke su bakin komai ba kamar yanda Afirka ba ta zama bakin komai ba a wurin turawa to haka da Allah ya tashi mai hukun yau yanda Allah ya ciro annabi cikin larabawan da ba a damu da su ba ya mai da su wata tsiya a yau to sai Allah kuma ya duba a Afirka din kasar da ba a damu da ita ba Senegal sai ya duba kabilar da ba a damu da su ba sai zabo shi Ibrahim sai ya mai da su duk kasaitan mutum wallahi a yau sai kaga balarabe in ya ga walo wallahi sai ya duka wallahi sai ya duka ko magana suke sai ka ji a jikinka saboda daɗi kwarjininsu da yanayinsu ma ya bambanta da na wani to wannan duk albarkar shi Ibrahim shine gado ne wannan irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka shi radiyallahu ta'ala anhu yake ga musu cewa jama'a iri daban-daban za su zo su karbi wannan faila min kulli fajjin anik kuma ku din nan da kuke gani an muku wulakanci ku ne za ku zama khairu ummatin ukhrijal lin-nas kamar yadda laraba din da suka kasance ku so laraba saboda ni ba larabe ne saboda to ya kamata duk dan faila su walo wallahi tallahi kuma ya so yaran walo din da ma zai yi ma mutum ya koya shi yana da kyau ya iya eh ina faɗi ina ce inda Allah zai yassare da da hali da an gina makaranta samu wanda za su karantar da yaran walo ni ina da wannan niyyar a zuciya ina sha'awan haka saboda albarkar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to haka shoye dinga yake gaya musu yake cewa shoye dinga faɗakar da su yake cewa za ku zama khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi za ku zama masu hani wato masu yin umarni da kyakkyawan aiki masu hani ga barin mummunan aiki masu imani da Allah to ba haka kai ba su sai dai ali su ba su suka dinga zuwa nan ba su shoye sirrin bai suka shiryar da iyayenmu da shehunanmu su kuma suka shigar da shiryarwa to haka al'amarin Allah yake shewar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance a cikin wannan hali yana tsaye yana musu wa'azi yana haƙurtar da su yana gaya musu ku yi haƙuri a wannan lokaci babu wani wuri da za su kwana ba a yi tunanin ina za a kwana ba akan nan aka yi sanda idi dan abin da aka taho da shi dan guzuri a nan aka dan cici to Allah tabaraka ta'ala da falalarsa da karamcinsa sai isakkare shi Ibrahim sarkin dare wannan akwai wasu mutane a wurin nan wurin daren din to shi sarkin ana ce da shi mam dorake to shi wannan mam dorake shine sarki a lokacin to ya lura da halin shi Ibrahim da yanayin sa sai bayan an gama abubuwa sai ya samu shehu ya ce da shehu shehu a ni ina gani inda za ka yadda tun da ni ne sarki kaga duk dajin nan nawa ne ba ka wuri kai gini yanda kake so amma kar ka koma yadda na ga jikin madiyan nan naka an fafasa an jijjin kuce kamar an yaƙi yanzu ka koma wurin yan uwanka abinda za su yi maka zai fa haka to da ka ni ina faka ushe wuce a ni ba na abu sai da izini take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu cika karba mu muka motsa zuciyar shi muka ce haka ba ra'ayinsa bane ai shi ma yana son kasar shi mu muka motsa zuciyarsa ya baka saboda ka amshi sai Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya amsa ya ce to madalla na yi gobe har shi ba shi doki yace to ni duk sarauta ka ban yadda ni in in baka haka ba saboda ka an ce wannan dokin shi ya mahaifiyarsa aka dora ta saboda kar ta wahala to shi kenan shi ya ba shi shawar jalla ta'ala wannan shawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shehu wannan lamari ne daga Allah kuma izini ne daga wurin mu akan cewa yi haka ne to shehu radiyallahu ta'ala ne ya karburi ya karburi aka yi ta aiki aka yi ta aiki har lokaci ya yi nisa a mabiya daga kasashe daban-daban suka dinga zuwa suna sallama shi Ibrahim daga kasashen Murtaniya daga wurare iri daban-daban suna ta zuwa to shi wannan mamdarake shi ne ainihin sarki din a wannan lokaci shi shi ne ba shi shawarar cewa lallai ka karɓi wannan gori saboda ne Allah tabaraka ta'ala da kansa ya wade shi alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha tunda kasa Allah tabaraka ta'ala tana da yalwa to ai hijira mana kawai maimakon a koma to tunda aka ta wannan kai hakuri in baka wuri shikenan annabi ya magana shehu ya yadda da shehu ya yadda shikenan shewar dillahu ta'ala anhu aka tafi da shi wurin wani babban mutum ana kiran shi sinin boj sina ne irin suna ne irin nasu shi ne mahaifin matan saidi ali sai ta farko sarkin saidi ali ita ana kiranta menan boj kamar nana za a ce eh, amma sai a ce wata naina to ita ce matar shi saidi ali shi wannan shi mahaifinta ne kenan shi wannan oci shi man farke shi shawara ya kawo shi wannan sinin bojin shi ne sarki shi ya kawo shi wurin wannan sinin boj ya kawo shi zai ya masa kaji kaji kaji kaji Allah ya motsa zuciyar shi ya ce to in haka ne gashi gashi gashi gashi ba a baka wuri gashi gashi kar ka koma wurin yan uwanka shi kuma annabi ya fashi yadda ya amince to har sai dai Ali ya aure ita wannan ya tashi ya aure ta tafiya aka aka yi ta tafiya har shi ya samu wannan wuri suna sham wannan sham din nan ne aka gina ma'ahad shi salawa ke gina mai shi nan ne aka gina ma'ahad ainihin makarantar baban shi ibrahim eh ita tana kamar yamma ne madina kuma tana gabas kuma nan ne ake sallan idi ne nan sha na'am to shi ya kai shehu wurin shi wannan babban mutum shugaba wanda shi ne sarki said sina umbosh wanda shi ne shehu ya bashi doki ba wancan wato mam ke ba shi ne kuma mahaifin ita nenan umbosh mata sai da ali sisi to daga nan shi wardillahu ta'ala ya fara gyara wurin da aka bashi musamman ya ambaci wurin da suna madina madinatul jadid maskanul qudubul farid sunan wurin ke madinatul jadid maskanul qudubul farid sabuwar madina mazaunin kudubi makadaici radiyallahu ta'ala to so ya mai da wannan wuri ya zama shi ne bagiran zamansa da shi da masoyansa waɗanda suka hijira dan Allah cikin Allah zuwa ga Allah daga kaula zuwa wannan madina to wannan madina a wannan lokaci ta kasance daji ne kawai ba wani abin kirki wanda za a tsinka a ci ko a yi wani abu da shi ba komai ciki sai miyagun dabbobi wallahi miyagun dabbobi masu cutarwa da kuma kunamu da macizai har sai da wani daga cikin yan uwa maciji ya sare shi fake yau fati fake yau fati aka binne shi kuma a wannan lokaci babu yadda za a yi dare da dare ya za ka fara jin kukan kuraye gashi kuma ba a yi gini ba wani abu ana zaune da wuri da ya karar kulla ana raba za ka yi kuka kai kaɗai ba to so saboda haka haka a nan za ka san shehu rajin la'anin wato ba wasa ba shi sa an ambato manyan sabon shehu ya kamata mutum jikin shi ya karya ka san ba wasa su kai ba sun bi shehu gayaki mu kawai yanzu gara ba sa ake shi sai tsaba banna sai banna shehu yan faila ne waɗannan kaji yin gwagwarmayar da su Allah ya ba mu albarkacin su to haka al'amarin ya dinga tafiya da ranar dare ya ka dinga jin kukan kura yake nan da miyagun dabbobi amma masoyin shi cikin Allah waɗanda yake sadiƙai ba su damu ba su yadda su mai da wannan wuri nan ne mazaunin su nan ne makwancin su ba abin da ya dame su akwai daga cikin su akwai sayyidi Muhammad Sham Sule sayyidi Muhammad Sham Sule akwai bayi Mustapha bin Ibrahim Khalil shi ne kawun shi Abdullahi Yunus babban ɗan shi Ibrahim kawunsa ne akwai Saidi Usman Maryam akwai Saidi Usman Tek su ne waɗannan waɗanda shi Ibrahim yake gaya musu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ku yi haƙuri ku yi azama ku yi tsammara ku yi tawakkali ga Allah ku kasance a nan kakku damu har ku bari lokacin damuna ku yi ta haƙuri saboda a samu a yi noma to daga nan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kassama mukaddamansa manya-manya khalifofinsa waɗanda suka tattaro shi suka taimake shi suka ji hasken da yake ɗauke da shi wanda Allah tabaraka ta'ala ya saukan masa sho ya ce da su ana sa'u ayyinu li kulli wahidin minkum makanan khassan lahu ni dinnan ku hakuri zan ayyana muku kowanne daga cikin ku wurin da ya kamata ya zauna kowa zan tura shi wani wuri dan ya ji rayuwar shikenan farko shi ya tura sai di Sheikh Umar Ture shi ya tura shi Kosi sannan Sheikh Ibrahim Fad shi ne sai di Ibra Fad shi sai di Ibra Fad shi shehu ya tura shi Kebbi sunan wani wuri ne Kebbi ba Kebbi ba ba eh shehu radiyallahu ta'ala anhu ya tura sai di Ibra Fad wannan gari tare da waɗanda suke tare da shi farko kenan farkon bayyana faila amma daga ƙarshe kamun wafatin sai da ibrahim shi ibrahim ya tura shi kotu a nan ya zauna har ina ji ma ina zaton a nan yi wafati a nan kosi shi sai da ibrahim to sannan shehu ya tura sai da usman jai wannan sahabbansa din ne fa manyan nan shehu ya tura sai da usman jai wani gari ana kiran shi karmakanji sunan gari ne kar makanji shau ya tura shi da shi da waɗanda suke tare da shi a je a raya sannan shau ya tura a shek umar law ya tura shi lankiyar wani gari ne sannan shau ya tura shau sirin bayar da Allah ta'ala nu karma jabal dan shau ya tura shi da wanda suke tare da shi shi ko sai dai ali sisi radiyallahu ta'ala anhu wato shau ya hada shi da saidi muktar ture tare suke ta al'amura suke ta al'amura har sai dai ali sisi radiyallahu ta'ala anhu ya kare duk abin da zai a hannun shi ibrahim sannan karshe da kansa yake gaya shi ibrahim ta cewa ana kadiktar suka makanan ni wa zamana ni ba na bukatar wani je wani wuri in zauna ko in zauna ni na rike ka shehu na zaɓe ka kai ne wurin zamana kuma kai ne zamani na sai dialysis to ita wannan madina da shehu ya ƙara ginin ta shehu ya shige ta Allah ya ƙara masa yadda 1930 a yi gina wannan zawiya aka fara sallah a cikinta an ƙara ginin ta 1937 to daga nan ne shawai tafi aikin hajji shi ne inda ya kamata mu dakata na shekara bakwai ko to nan za mu dakata saboda mun tashi mu dora daga inda muke amma dai nan wurin dai da muka faɗi nan ne shehu ya ambata shi da sham nan ne kuma shehu ya yi gona nan ne gonar shehu nan ne shehu ya sa aka shuka itatuwa aka gina rijiyoyi lokacin da lamurra suka yi tsanani lokacin faila ga yunwa ga kishi babu abinci a wannan hali da suke zaune ba su samun abin da za su ba su samun abin da za su sha har ma an haka yi tuciya su yan faila a wannan lokaci sami kunan awwaluna wanda suke tare da shi ibrahim sun kasance wato idan suna so su nemo abin da za su ci sai dai su ringa tsinko itaciya wata itaciya da suke ci mata niyo wace mangwara ne ba? ne ga wasa din yawwa na so so masha Allah so Allah akbar masha Allah balarabe ya kare ne sai ba to haka shi suke tsunkowa a wannan lokaci sai su binne ya kwanaki a ƙasa to sannan sai a haƙo sai a dinga ci to sai ya nuna kenan to idan aka tsunko aka binne shi a ƙasa lokacin da ya nuna sai a ciro sai a cici a rarraba in aka rarraba to sai a ci gaba da zikiri a ci gaba da fana'i cikin Allah a ci gaba ƙarshen abubuwa haka suka kasance a wannan lokaci farkon lokacin faila kenan wanda ana kiran wannan wuri darul hijira ana kiran da darul hijira har sai da al'amari ya kasance ya kai musu inda ya kai aka samu masallacin da aka afsa shi ala taqwa min awwal yawmin aqwan taqumu fi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahi bil mutahhirin to wannan masallaci Allah tabaraka wa ta'ala ya shi Ibrahim wato karfin zuciya da karfin niyya ya gina wannan babban masallaci wanda yake kusan babu masallaci babba kamar sama a Senegal to haka lamarin shi Ibrahim ya kasance Allah ya kara masa yadda Allah ya kara mana soyayyarsa shehu radiyallahu ta'ala anhu bai yi tunani ya gina daki ba sai da ya tunanin a gina wa Allah daki to bayan nan shehu ya dinga nuna musu yana cewa kowa zan nuna masa inda zai gina ya zauna da shi da iyalin shehu ya dinga nuna musu kowa a nuna musu amma shehu da ya tashi yin ginansa wallahi in ka ji abin zai baka mamaki ya kan dakin bai kai nan girma ba dakin shi Ibrahim bai kai ne girma ba amma masallacinsa wallahi ko daga ina ka fito daga Madina sai ka hango shi ko daga ina saboda girman masallaci ya gina wa Allah katon daki amma shi gina nashi karami kaga ba kamar mu yanzu ba wai ka gina wuri ga sai Allah ga naka dan karami wani masallaci ne Allah ga naka eh to ya gaje wai aji wai ajiyar ne haka ake yi sai gina masallaci dan karami ga naka kato ba eh amma sai gina Allah dan karami ya ce Allah ga naka alhali shi ya bada dukiyar da kai naka ne to saboda haka haka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai da ya gina Allah babban daki sannan ne ya kakkasa ma duk mabiyansa kowa ya samu wuri sannan shi ya gina wa kanshi nashi dakin dan kankanin daki kuma ginin kasa radiyallahu ta'ala anhu to haka al'amarin shehu ya kasance ya raba kowa daga cikin mabiyansa aiki wanda zai yi to Allah ya ba mu albarkacinsa Allah ya kara mana soyayya to za mu dakata insha Allah Allah ya kai mu zuwa alhamdu insha Allah Allah ya kai mu zuwa alhamdu insha Allah Allah ya kai mu zuwa alhamdu insha Allah Allah ya kai mu zuwa alhamdu insha Allah Allah ya kai mu zuwa alhamdu insha Allah Allah ya kai mu zuwa alhamdu insha Allah Allah ya kai mu